أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci na masjid al-ansar a ranar litinin 19 ga watan rabiul awwal shekara ta 1443 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga 25 ga watan oktoba shekara ta 2023 a cikin karatun littafinmu na unwanul hikam wanda aka yi sani da nuniyatul busti a darasin baya mun tsaya a baiti na 43 yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na arba'in da hudu kuma wannan da ikon Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance shine darasinmu na shidda a cikin wannan littafi mai albarka yaqul al-busti rahimahullahu ta'ala كفى من الأيش ما قد سد من عوز ففيه للبر إن حققت بنيان وذو القناعة راد من معيشته وصاحب الحرص إن أسرى فغدبان حسب الفتى عقله حلا يعاشره إذا تهامه إخوان وخلان كما ردي ألبان حكمة وتقى وساكنا وطن مال وطغيان إذا نبى بكريم موطن فله وراؤه في بسيط الأرض أوطان يا ظالما فرحا بالإز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقزان يقول البستي رحمه الله تعالى كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للبر إن حققت بنيان وذو القناعة راج من معيشته وصاحب الحرص إن أسرى فغدبان وصاحب الحرص إن أسرى
حسب الفتى عقله حلا يعاشره حسب الفتى عقله حلا يعاشره إذا تهامه إخوان وخلان إذا تهامه إخوان وخلان كانوا كما ردي أدبان حكمة وتقى وما في علمها من حكمة وتقى وساكنا وطن مال وطغيان وساكنا وطن مال وطغيان إذا نبى بكريم موطن فله إذا نبى بكريم موطن فله وراؤه في بسيط الأرض أوطان وراءه في بسيط الأرض أوطان يا ظالما فرحا بالإز ساعده يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقزان إن كنت في سنة فالدهر يغزان زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na 44 kafa min al'aishi ma qad sadda min awazin fafihi lil hurri in haqqaqta bunyan kafa min al'aishi ma qad sadda min awazin ya isa rayuwa abun rihin asiri ya ishi mutum rayuwa in dai yana da abin rihin asirin shi fafihi lil hurri in haqqaqta buniyani mutum ya samu abin biyan bukata ya ishe shi rayuwa me malam anan yake nihi a wannan baitin ay yakfil insan fi ma yata'allaq bi utihi ma kad sadda min awazin ya ishe mutum in dai yana da rayuwa in dai yana da abin da zai ci alqut ma yu'kal in dai yana da abin da zai ci kuma yana da abin biya mai bukata to wani arziki yake nema bayan wannan wa fi haza yaqulu al-habib sallallahu alaihi wa sallam kan wannan ma'ana ta imam al-busti annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo wani hadisi wanda yake cewa man asbaha aminan duk wanda ya wayi gari yana mai kwanciyar hankali a gidan shi inda hukuti yaumihi yana da abin da zai ci na wannan wunin nashi mu'afa fi badanihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lahiya a gangan jikin shi faka annama utiyar duniya bi hazafiriha annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar an ba shi du- duniya ce da dukkan abin da yake cikinta na kyawu ƙauruhu a nan asbaha magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha aminan ai asbaha fi zalikal yau wanda ya wayi gari a wannan ranar wa fihi ishara a wannan hadisin akwai nuni wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi zuwa ga annal mu'min alaihi alla yahmil al-hammal musabbal mummuni a gare shi ne ke ringa ɗaukan damuwa ta gobe ba tashi bace ba in dai yana da abin da zai ci yau ya shafa ma kan shi lafiya da damuwa ta gobe don saboda goben ba tashi bace ba fa inna amrahu bi yadillahi saboda shi mustaqbal abene a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake don saboda huwallazi yudabbiru al-umur Allah shine mai tahiyar da lamurruka yanda ya ga dama wa yuqaddiru al-aqdar kuma hallo yake kaddarar da kadara yadda za ta kasance to akan mummuni an yuhsina zanna bi rabbih mummuni so ake ya kyautata zato da ubangijin shi wa yatafa'alil khair ya ringa fata na alkhairi ka sa ma kanka yau kana da abin da zaka ci ka sa ma kanka wanda ya arzuta ka a yakin shine zai arzuta ka gobe kuma hallo shine mai arzitawa don shi sa annabi yake cewa wa qawluhu aminan fi sarbihi yawayi gari duk wanda ya wayi gari yana mai kwanciyar hankali a gidan shi nan malamai sun yi magana akan sarbi ƙila fi ahlihi wa iyalihi duk wanda yana da kwanciyar hankali akan iyallai shi da alayen shi wa ƙila fi maskanihi wa tsariƙihi wayansu malaman suka ce ana nihin anan a gidan shi kuma hallo da hanyar shi wa ƙila fi baitihi wayansu malaman suka ce a gidan shi fa huwa aminun an yaqtulahu ahad wanda Allah ya kubutar da shi ba wanda zai kashe shi ba wanda zai mai sata a cikin gida ba wanda zai ci mutuntunci wal kuma a nan ya kamata mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara kira a cikin wannan hadisi yake cewa man asbaha aminan wanda ya wayi gari yana mai kwanciyar hankali qadiyatul amn wannan kwanciyar hankali zaman lafiya min a'zami ni'mallahi ala ibadihi yana daga cikin mafi girman ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba bayan shi ya ba bayan shi ba'dal imani wal islam bayan musulunci da imani kawai ni'imar kwanciya hankali ita ta kowace ni'ima la yashuru bi hazihi ni'ima illa man faqadaha ba wanda yake gane muhimmancin kwanciyar hankali da zaman lafiya sai wanda ya rasa كالذين يعيشون في البلاد يحتل فيه النظام والأمن kaman wanda suke rayuwa a garuruwan da ba tsari kuma hannu babu kwanciyar hankali yaƙi ya roga zakomi au allazina asarul hurub at-tahina ko wanda suke cikin yaƙi kaga su busun baka la su ne za su baka muhimmancin zaman lahiya fahim yanamuna fi irtiash wayannan mutanen zaka same su suna kwana cikin karkarwa wa yad'u alwahid minhum yadahu ala qalbihi yantazir almaut fi ayi lahza kaga ɗaya ya ɗora hannun shi a saman zuciya kawai jiran mutuwa yake a kowane lokaci don saboda ba a san ba inda kartushi yake fadawa a gari ruwan don shi yasa zaman lahiya abu ne mai mahimmancin gaske sai annabi bayan ya kawo zaman lafiya sai ce wa mu'afa fi badanihi duk wanda ya wayi gari Allah subhanahu wata'ala ya bashi koshin lafiya a jikin shi ai sahihan saliman bakka da wata cuta riba ka gode ma Allah yanzu mutane nawa suke can suna saman gadon likita mutane nawa ne suke cikin hali na koma irin wannan lokaci mutane nawa ne wanda an sanya su cikin za a musu aiki iyallansu suna waje suna jira aikin ya yi resir ko kuma ba ya yi ba kai kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lafiya ka wayi gari da lafiya shine annabi yake cewa duk wanda ya wayi gari kenan mu'afa fi badanihi Allah ya bashi lafiya a cikin jikin shi dan saboda al'afiya min ahammil ashiya ta lafiya tana daga cikin mafi mahimmancin abu a rayuwa wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana roƙon ubangijin shi Allah ya ba shi lahiya da sahe ya roƙa da marece ya roƙa Allah ya ba shi lahiya a cikin addinin shi da duniyar shi da ran shi da iyallan shi da dukiyar shi kuma yake umurtar sahabbai ma da su ringa yin koyi da shi suna neman addu'a suna neman roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da lahiya don saboda ita lahiya sai inda ita ne za a yi komi in babu lahiya to duk abin da kake so kai ba ka iya yin shi ba imam abu dawud ya rawaito hadisi daga abdullahi bin amr bin umar radiyallahu anhu abdullahi bin umar yake cewa lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi bai kasance ba yana barin wa'innan kalmomin lokacin da ya kai marece da lokacin da ya wayi gari sai annabi ya ce allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah ya Allah ina roƙonka ka bani rangwame ka rangwamta mini kuma allo ka bani lahiya a duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali ya Allah ina roƙonka ka bani rangwame ka rangwamta mini ka bani lafiya a addini na da duniyata da iyallaina kuma hannu da dukiyata haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan addu'a guda biyu da sahe kuma hallo da maraice hadisi wanda imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sunan abi dawud sannan imam turmuzi a cikin sunanihi ya rawaito hadisi daga mu'az bin rufa'a an abihi qama abi bakar as-siddiq qama abubakar as-siddiq alal mimbar abubakar as-siddiq ya tashi wata rana a saman mimbari sun baka he kuka faƙara sai abubakar ya ce amar rasulu sallallahu alaihi wasallama amal awwal alal mimbar sun baka annab sallallahu alaihi wasallama ya tashi a saman mumbari a shekara ta farko sannan ya yi kuka faƙala sai annabi ya ce a saman mumbarin salullaha al'afwa wal afiyata ku roƙi Allah a cikin addu'o'inku kullum ku roƙi Allah ya rangwame kuma hallo ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku lafiya fa inna ahadan lam yuqta ba'da al-yaqin khairan min al-afiya dan saboda babu ɗaya wanda za a bashi wani abu kyauta bayan imani ya yi alheri sama da lahiya hadisi wanda imam al'albani ya ingantar da shi a cikin jami'ar sage nan yana wannan yana karantar da mu wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da roƙon Allah da mutum yake yi a rayuwar shi kullum ya bar manta da abu guda biyu ya bar mance rangwamen Allah Allah ya rangonta mushi kuma hallo Allah ya bashi lafiya idan mutane sun rafkana suna ta roƙon Allah arziki Allah ya baka arzikin kuma hallo in bai baka lafiya ba to baka ji ji daɗin cin arzikin ba Allah subhanahu wa ta'ala in bai baka lafiya ba sai kaga ibadar da kake so kai da abubuwan da kake so kai na mu'amala shi ma baka ji daɗi ba dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kullun addu'a shi da sahe addu'a shi da marece Allah ya ba shi rangwame kuma hallo Allah ya ba shi lafiya yana ya kamata yana daga cikin azkar na sabah wal masa mutum ya ce Allahumma inni as'aluka al-aqwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-aqwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali idan a nan ke mala yake ce mana shine a hadisin wannan kamar malam ya ciro daga wannan hadisin duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya kuma ya ba shi abin da zai ci na biyan bukata to ai rayuwa ta ida kuma hallo arziki ya ida kenan shine yake cewa kafa min al'aishi ma qad sadda min awazin fafihi lil furri in haqqaqta bunyanu in ka samu wannan ga mai hankali dai in ya samu wannan li al ne lil aqil in haqqaqta in ka samu wa'annan abubuwan to bunyanu kai ka zama mawadaci sai malam yake cewa a baiti na 45 wa zulqana atiradin min ma'ishatihi wa sahibul hirsi in asrafa gadbanu wa zulqana'ati ma'abucin qana'a radin an ma'ishatihi ya yarda da abin da Allah ya yanka mishi ya bashi na rayuwa wa sahibul hirsi amma kaga ma'abucin kwaɗe a nan wanda bai da qana'a shine ake ce ma sahibul hirs ma'abucin kwaɗe da dogon guri in asira ko da ko ya samu dukiyar yawa faga dubanu zaka ga kullum yana cikin mushi don saboda yana hangen dukiya wadda take hannun wa'insu wadda ta yi tashi babu kana'a kenan yana amma shakhsul haris ala duniya amma kaga mutumin da yake kwaɗayin duniya wallazi laysa lahu qana'a wanda bai da qana'a bai yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya yanka mishi hatta walau kana sariyan sara'an fahishan ko da ku Allah ya tara mai dukiya dukiya mai yawa tajidhu gadban zaka ga kawai ba a cikin farin ciki yake ba walau kana inda ibn adam wadin min zahabin latamanna wadiyan ahar da a ce irin wayannan mutane akwai wadin wani a ce kwari na zinariya suna da wani kwari na zinariya da he sun nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu kwarin kuma hannu kullum busa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa in athara gadbanu wa mimma taqaddama abinda muka faɗa na baiti na farko na kafa min al'aishi ma qad sadda min awazin fa fihi lil hurri in haqqaqta bunyan shine anna man ijtama'at hadhihi al hisal wanda wannan alamu na hadisin manzon Allah da muka kawo suka tabbata a kan shi mutum ne wanda yana yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi Allah ya bashi abin da zai ci da yawa yi gari kuma ya bashi lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abin rihin asiri to baka annama malakar duniya kullaha wannan kamar mutum ya mallaki duniya ne gabaki daya faƙad waƙad ijtama ali kasirin minan nas ada'a ko ada'a amma wayansu mutanen sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya kuma ya ba su abin da za su cin kuma ya ba su abin rihin asiri wa ma zalika amma duk da wannan fahum munkiruna laha suna inkarin wannan abu ba su yarda ba ba su gode ba muftaqiruna ma hum fihi suna walakantar da abin da suke da fahim wannan mutanen su ne wanda ba su gode ma Allah kama qala ta'ala fi suratul nahl kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul nahl aya ta 83 ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun ga Allah subhanahu wa ta'ala sun san Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ni'ima amma suna inkarinta kuma mafi yawansu suna kafirce ma ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surar dai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afa bi ni'matin lahi ya shahadun shin yanzu ni'ima Allah suke ƙaurace ma dan shi yasa ake so duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a gobe alkiyama sai ya tambaye ka kai har akwai wanda ake sanya su aljanna dalilin yawan gode ma Allah subhanahu wa ta'ala alama ce ta dan aljanna mutum ya zamanto mai yawan godiya ne da Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan cewa alhamdulillah ne ka shiga cikin alhammaduna masu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ciwo ne mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya mai ni'ima amma ya ringa shashi ki gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ciwo ne mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya mai ni'ima amma ya ƙi gwadawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mai wannan ni'ima shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis in Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'ima ka gwada Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'ima haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yabo ga mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ni'ima kake ga alaman ni'ima a kansu amma kuma mafhumin haka muhalafa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ni'ima kuma hallo bus su gode ma Allah kuma hallo baka ga ni'imar tare da su haka za su ida kuma hallo a ranar tashin alkiyama su sha wahala kenan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo mana hanya ta yadda zan mu gane maganin wannan cuta ta rashin gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa dawa'uhu maganin shine qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fada annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqikum fa huwa ashdar alla tazdaru ni'matallah hadisi wanda imam buhari da imam muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullum ku ringa diba na ƙasa da ku wanda kun yi su wadata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faddala ku a saman kansu kan ku diba wanda suke saman kanku wanda suka hi ku wadata dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake in kuka yi haka to shine Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku damar tuna ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna ce ta rayuwa ji yanda kake wani ya hika kai kuma kahi wani duk yadda kake komi kake tamaka da shi wani ya hika kai kuma kahi wani to sai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ruwaya ta buhari da muslim yake cewa ku diba wanda yake ƙasa da ku kan ku diba wanda suke sama da ku ibn jarir wa gairuhu suke cewa haza hadisun jami'un wannan maganin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo wannan hadisin na manzan Allah ya ce ya gama dukkan wani nau'i na alheri li'annal insan don saboda mutum iza ra'a man faddala alaihi fi duniya طلبت نفسه ذلك واستصغر ما عنده من نعمة من نعمة الله تعالى إذا mutum. ya ringa dibi zuwa ga wanda ya ki shi to sai ya ringa rera kan shi kuma hannu ya ringa kanantar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi amma iza nazara fil umuri duniya ila man huwa asfal minhu amma idan mutum ya diba a cikin lamurrukan duniya wanda kai ma ga wanda kahi to zaharat lahu ni'ima anan ni'ima sai ta bayyana wa yashkurullah kuma hallo ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wanda ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai dada mashi kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma wa yahmudullah kuma hallo ya gode ma ya ce alhamdulillah wa rawa muslim fi sahihihi imam muslim shi ma ya rawaito a cikin sahihin shi min abdullahi bin amr bin al-as daga abdullahi dan amr dan as yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rajulan sa'alahu wani namiji ya tambaye Abdullahi bin Amr bin As faqala sai yake cewa alasna min fuqara'il muhajiri wai shin mu ma ba muna daga cikin ba talakawa na muhajiri yake tambaye Abdullahi bin Amr bin As faqala lahu Abdullah sai Abdullah yake ce mai رضي الله عنه ألك امرأة ألك امرأة تأوي إليها بكنا دماتا بكنا زوا وجنتا قال نعم سيتي قري إنا دماتا قال سي عبد الله بن عمرو بن عاصي ساكي تيمي ألك مسكن تسكنه shin kana da gida wanda kake zaune a cikin shi Ƙala na'am wannan mutumin da yake cewa shi yana daga cikin talaka na muhajirin ya ce eh ina da gida wanda nake zaune a cikin shi. Ƙala sai Abdullahi bin Amr bin Al-As radiyallahu anhu yake ce me fa anta min al-aghniya kai ba talaka bane ba kana daga cikin kai ma wadatattu ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya baka mata Allah ya baka gida wanda kake zaune a ciki to kai ba talaka bane ba kai ma kana daga cikin wadatattu ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kala har ma sai ya kara cewa a shi fa inna li hadiman amma yana da shi hadimi sai Abdullah bin Amr bin al-As yake cewa fa anta min al-maluk kai kana ba ba agniya ba ma kana daga cikin maluk an ce maluk mutane sarakai wanda ake musu hidima wanda suna da bayu kenan shine malam yake cewa wa zulkana atiradin min ma'ishatihi shi wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi gana'a bayya jaje ya yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na rayuwa wa sahibul hirsi amma kaga ma'abucin kwaɗe wanda yake da dogon guri bai da gode ma Allah bai da kana'a in athara ko da ko yayi dukiya aru aru fagad banu sai ka gan shi kullum cikin hushi yake don shi sa kana'a abu ne mai kyau mutum ya zamanto yana yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka mashi laraba suke cewa alqana'atu kanzun la yufni alqana'atu kanzun la yufni ita kana'a mangaza ce wadda ba ta idawa mangaza ce wadda za a yi tafasan abubuwa a cikinta wanda ba ta idawa aka ce irda bima qasama Allah lak takun aganan nas annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ka yarda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka maka sai ka zama mawadacin mutane amma an ka ringa diba kullum na sama da kai ciwo biyu yake kama ciwo na farko rashin godiya Allah subhanahu wa ta'ala ciwo na biyu kuma hannu hasada mugun ciwo ya kama ka shi kuma imam al-qahtani yake cewa innal hasuda li hukmi rabbika shani lalle mai hasada da hukuncin ubangiji ne yake da adawa ba da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abun ba dan saboda Allah ne ya bashi kai kuma kake hasada da shi shine malam yake mana nasiha a wannan baitin sai malam yake cewa a baiti na arba'in da shidda hasabul fata aqluhu hillan yu'ashiruhu iza tahamahu ikhwanun wa kullanu hasabul fata ya ishi mutum aqluhu hankalin shi kullan ya zama hankalin shi ya zama to mai sadiq nasihan ya zama to mai aboki mai mai nasiha yu'ashiru yana rayuwa tare da shi iza tahamahu ikhwanu wa hullanu idan ka rasa yan uwa da ka rasa abokanai sai malam yace to hankalinka ya isa ya zama dan uwanka hankalinka ya isa ya zama abokinka anan cikin wannan baitin akwai aljinas gaira tam ya ce hillan kuma ya ce kullan jinas gaira tam alkullan bi ma'ana al'asdiga ay yakfil fatar rashid an yattahiza min aqlihi murshida ya isi mutum mai hankali hankalin shi ya zamanto mai aboki kuma hallo ya zamanto mai murshidan mai mai wa'azi yaljau ilaihi mutum yana komowa zuwa ga hankalin shi iza ta ba a da anhul ahwanu ikhwan wal asdika idan ɗan uwanka sun ma nisa da abokananka sun ma nisa sun kika to ya kamata hankalinka ya zamanto abokinka ne karin magana ne malam yayi ya kamata hankalinka ya zamanto ɗan uwanka ne dan me yasa wa zalika li anna sahibal aqal as-sahih saboda ma'abucin hankali ingantacce hasuna tadbir umur sai kaga ya san yadda zai tahiyar da lamurrukan shi wa hasuna mu'alajat laha ya san yadda zai magance lamurruka in sun shigo mishi wa itiyaniha min abwabiha shi mai hankali ingantacce ya san yadda zai zo ma lamurruka ta ƙofarsu wa ta'amul mal ashiya ya san yadda zai mu'amala da abubuwa bihilafi man la aqala indahu sabanin wanda bai da hankalin sabanin wanda hankalin nashi gurbatacce ne fa huwa yunabbihu bi hadha albayt makanat alaql imam al-busti kenan a wannan baitin nashi na hasabun fata aqluhu hillan yu'ashiruhu idza tahamahu iqwanu wa kullanu yana yin imbahi ne mutane akan su lura da matsayi na hankali wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum لأن العقل يمكن أن يكون صاحب الإنسان hankali ya isa ya zama abokin mutum da ɗan uwan mutum wa minal ma'lum yana daga cikin abin da kowa ya sani annal aqal huwa alatul idrak wa tamyiz inda bani bashar shi hankali wata mashin ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutane kyautatta don su ringa riska abubuwa kuma hallo su ringa bambance abubuwa su ringa bambance abu mai kyau da marasa kyau su ringa bambance abu wanda zai kai ka ya baro ka da abu kuma wanda zai sanya ka ka ci alheri a duniya kuma hallo ka ci alheri a lahira har shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul isra kan cewa bambancin wa mutum da dabba fa kawai hankali Allah ya karrama mutum ya ba shi hankali su kuma wa'incan Allah bai karrama su ba ya ba su hankali shine kake jin wa'insu alhukama wal falasifa suke cewa al-insanu haiwanun aqilun mutum dabba ne amma kuma mai hankali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqa tafdila Allah subhanahu wa ta'ala ya faddala mutum akan abubuwa da ya yawa wanda ya halitta kadiba kaga hankalin mutum ne dabba wadda tana iya kakkarya shi tana iya cinye shi a lokaci guda amma kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi hankali shi zai tafi da wannan dabbobin duka shi ya san yadda zai yi duka ya tahiyar da su ne ya musu wayo na ya zamna ya yi mu'amala da su na har ya kama su ya yanka su wannan duka bambancin hankali ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum kuma hallo mutum ya ringa tuna wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a kullum sai ya gode in kuma baka tunawa to ka rudu da godiya Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين الله أتكلم سورة الانكسار من أوكاكين سركية كتوا يا كيمتر منين يرؤيك جبل أبنجيجنك wanda ya halicce ka ya daidaita ka allazi halaka fasawa wani mai kudi yake cewa bai taba gano ba falala da ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba shi numfashi ya ce sai lokacin da ya yi wata guda a likita kullum ana same oxygen ya ce wai shi misali a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ni'iman na kudin ne yake biyan wannan abu ya ce to da a ce wani ne wanda bai da wannan halin ya ce to da yaya ne ya ce to oxygen nawa ya shaƙa tun daga shekara ɗaya har zuwa shi ce shekara 47 ya ce nawa ya shaƙa na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai da aka rike shi wata guda ana sami oxygen ya ce ya san wannan falalar wannan ne kadiba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ka shaƙa ka ji kamshi ka ji wari ka ɗanɗana a harshe ka ji zaƙi ka ji ɗaci ya baka ido ka ga abin ya baka kunne ko gaira zalika ka yi tafiya da ƙawabuwa wayan su ƙawabuwa ma ba su da ya baka hannuwa wayan su Allah bai ba su hannayen ba uwa uba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ka ya baka hankali ke wannan hankalin naka to ya isa ya ringa tuna ma ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kuma hannu wanda ni'ima in ka ce ka lissafa su baka isa ba ko kai wane kan falala ta hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya wajjaha mu akan cewa mu ringa istihdamul aqal mu ringa sa wannan mashin inda ya ba mu tararrabewa da tariska abubuwa من خلال الحث على التأمل والتفكر والتدبر مرنك تدبري أتجن آيوي الله سبحانه وتعالى muna tunani muna dibi zuwa ga sammai da kasai da abin da yake cikinsu da abin da yake tsakankaninsu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul inzuru ma za fi samawati wal ardi wa ma tughni al ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun diba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fi khalqi samawati wal ardi lalle a halittar sammai da kasai la ayatin li ulil albab kai ayoyi ba amma ga masu hankali ga wanda hankalin nasu yake aiki su wane ne sai aka yi al'idahu ba'da al-ibham allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wanda suke ambatan Allah suna tsaye suna zaune wa ala junubihim kai suna kishin gidama ambaton Allah suke wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suke tunani a cikin halittar sammai da kasai rabbana ma halatta haza batila subhanaka faqina azaban nar su gano cewa fa wannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta duka gabaki da Allah bai halicce su ba zan banza tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ka kare mu daga azabar wuta afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi kayfa sudihat Allah yake tambihin mu mu ringa isti'malin hankalin mu in baka dibawa kaga sama yaya Allah ya rike ta yaya Allah ya rike ta baka faɗo ba tare da wani gimshiki ba ka diba ƙasa yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ta diba rakumi yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi diba sabro yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi yake ba mutane wahala inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha irin wannan abun ya kamata mutum ya ringa riska ya ringa istimalin akal in shi akan diba wannan da wannan abin ne mutum zai sa girma na Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma hallo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ne wata neman summun bukmun umuyun fahum la ya'qilun wa'insu amma ba ruwansu ba sa tunanin wannan ba sa diba suna mantawa da wannan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu duka in ka diba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da irin wannan alhas wannan kwadaitarwa akan istimalin akal a ayoyi da dama irin su a ta'amuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab sai Allah ya ce mi afala ta'qilun wai buku hankalta ne ku buku sa hankalinku buku sa mashin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya muku tariskar da abubuwa da ta ku bambance abubuwa wa ma'ana al'aqal fi misli hadhihi al-ayat abinda ake nihi kuma da hankali a wannan ayoyin shine at-tamyizu bainal khairi wash shar rarrabewa tsakankanin alkhairi da sharri wa imsakin nafsi an shar mutum ya rike ran shi ke je ya afka zuwa ga wani sharri wa sa'irin mahalif da dukkan wani abu mai hallakarwa wal aqal ragama makanatuhu yazillu mahdudan sai dai kuma ya kamata a sani duk hankalin da mutum ya baka Allah ya baka duk hankalinka ya kai mutum wanda Allah ya baka ayyadadde ne فهناك العديد من المخلوقات لا يستطيع العقل كشف حقيقتها akwai abu da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma hankalin naka ba ya iya ganawa ba baka isa ba dan shi yasa fa huwa idraku ba'du zawahir al-ashiya ko in abu ne aka baka ka gano fa in fa innahu lam yasil ila a'maqiha akwai wasu abubuwa masu zirhi hankalin bai iya gano su wa hadha ma nabbaha alaihi Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tambihi akan shi ya nuna mana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya alamuna zahiran min alhayati dunya kai abu na zahiri ne ka sani na batinin baka isa ka gano ba kenan shine anan ake cewa duk lokacin da hankalinka yake sanya ka wasi-wasi akan abu to ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan saboda hankalin shi ma mahdudi ne فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa sai malam yake cewa a baiti na 47 kuma radi'ani banin hikmatin wa tuqa wa sakina watanin malun wa tuguyan kuma radi'ani banin hikima wa tuqa a nan akwai takdimu ma haƙuhu ta akhir a balaga asalin baitin ya kamata a ce hikimatun watuka kuma radi'a libani hikima da tsoron Allah radi'a libani nono guda suka sha malam yana nihin akan cewa kenan abu guda biyu ne wanda bisa rabuwa duk lokacin da kake tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya baka hikimar gane abubuwa an kuma baka tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to hikima ta kubce ba don saboda hikima da tsoron Allah nono guda suka sha in ji imam al-busti karin magana ne na larabawa al-ashiya al-mutalazimani al-lazzani la yatafarraqani yuqalu lahumu rabi'ali bali abu guda biyu wanda busa rabuwa wanda kullum tare suke larabawa sai su ce musu radi alibani wayannan ai nono guda suka sha wai kullum tare suke kenan wasaki na watsanin garin su guda malum wa tsubiyanu haka shi ma dukiya da girman kai ita ma nono guda suka sha dukiya da girman kai a nan malam yana me yake nihi alhikima wa tuka mutalazimani hikima da tsoron Allah a tare suke talazuman radi'a libani haduwa wadda kaman wanda sun sha nono guda ayyar di'ani min sadin wahidin sun sha nono guda tajma'ahum al'uquwa wanda an ce mutum ya sha nono guda kenan in wantaka yana hada su wa tarbutuhum bir rabita alwasiqa kuma hallo igiyar da ta hada su igiya ce mai kwari wa haza yudrab bihi almasal wannan ana buga misali da shi fil amaraini mutalazimaini akan lamari guda biyu wanda suke kamanceceniya da juna bisa rabuwa yuqalu anhuma radi'ali bani sai a ce wannan radi'ali bani nono guda suka sha fa kuma ahwani kenan yan uwa ne wa sakina watsanin ai la yanfakkani bisa rabuwa kazalika almalu wa tughyan kai mala yace haka ita ma kamar yadda hikima da tuka suke haduwa haka shi ma dukiya da girman kai yake haduwa kuma aidan radi'ali bani su ma nono guda suka sha ai mutalazimani shine ai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani mai girma kalla innal insana la yatgha ba lalle mutum fa mai shishigi ne mai girman kai ne mai jiji da kai ne an ra'a stagna domin ya ga kansa ya wadata don Allah subhanahu wata'ala yana jiji da kai yana kai shi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi komi he ka ga yana jiji da kai shine he ma ne yake cewa illa man sallama hullahu wa waqahu kuma akwai diyawa sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da shi kuma hannu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kudin amma kuma hannu babu wanda ya kai shi tawadu akwai su da yawa kai har Allah subhanahu wa ta'ala yabo yake ga ɗaya daga cikinsu a cikin sahabbai abubakar siddiq allazi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza wanda ya kawo dukiyar shi ya tattaro dukiyar shi ya kawo duka da Umar ya kawo rabi yana jin daɗi Umar ya kawo dukiyar shi rabi kuma ya san gani yake babu wanda ya kai shi radiyallahu anhu kawai sai da ya zo ya ga isko abubakar siddiq ya kawo dukiyar tashi duka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mi kabar ma yallan na yake cewa allahu wa rasuluhu to shi ne malik cewa illa man sallama hullahu sai wanda Allah ya kubutar da shi wa waqahu kuma hallu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi wa amila bi aqalihi kuma hallu yayi aiki da hankalin shi wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi yana iya kubce mishi wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi aro ne ya bashi wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a'a ta wa'insu ce halifanci ne aka ɗora shi shi ma eh tahiyawar ta magada su ma su hau su ma halifancin su ma su tahi su barta a nan shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa atuhum min malillahi allazi atakum ba naka bane ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nashi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani halifanci ne yake ɗora mutum mai dukiya in ya ga dama sai ya sabke shi kenan shine malam yake cewa ya kamata mutum kenan ya aiki da hankalin shi kuma radi ali bali hikmatun watuka wa sakina watanin malun watu guya sai malam yake cewa a baiti na 48 iza na ba bikari min mawtinin falahu wara'uhu fi basitil ardi awtalu izana babi karimin malam yake cewa idan iza daqa alaihi iza daqa alal mar'i alwatan idan gari ya ma mutum kunci ka gaza gano kan garin kullum wahala kake sha ko ba a san ka a garin ko ana adawa ka a garin ko ana hasararka a garin ana ma keta ko kuma an kore ka daga wannan garin shine ma da kica izana ba bi karimin mawqinin falahu to ka sani ai kana da bayan wannan garin naka wara'ahu fi basitil ardi awtanu ba wannan garin bane kaɗai gari akwai gari ruwa da dama wannan baitin yana dokan imma na mustin ne an matsa mai bayayi addini a gari bai hijira ya je inda za a bar shi yayi wannan addini in ma kuɗi ne yake nema yana taba fuska ya samu sai malam ya bada hikimar shi yake cewa ka je wani garin ka nemo ka dawo shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin alkur'ani yake cewa qalu alam takun ardullahi wasi'a qul siru fil ardi ana son tahiya ana son fafatuka mutum ba a so ya zamna a waje daya فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون kenan shine ma da yake cewa kenan in an matsa ma ko an kore ka ko ba a san ka ko kuma ka yi ta nema baka samu kanta ba yace to ai akwai auta da yawa kuma wanda duka na ardullahi ne inna ardullah wasi'a sai malam yake cewa a baiti na 49 ya zaliman farihan bil izzi sa'adahu ya kai wanda kake zalunci kana farin ciki dan saboda ɗaukaka tana taimaka ma wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dalilin wannan ɗaukaka kana zalunci in kun tafi sinatin in fa gyangyaɗi kake in fa cikin gafala kake kake wannan abin kake wannan zalimcin dan Allah subhanahu wata'ala ya baka matsayi dan Allah subhanahu wata'ala ya baka imma magoya ne dan Allah subhanahu wata'ala ya baka imma masu taimaka ma ne bai yadda aka iya da kai kake zalimci to ka sani ba in kunta fi sinati in gangadi ne kake ko kuma a cikin gafala ne kake ka sani fa faddaharu ya kazanu faddaharu ya kazanu shi lokaci ho ba gengedi yake ba kuma lokaci kuma hannu ba arafkane yake ba ka sani cewa fa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas su lamurruka da kake gani da su kwanannuka da kake gani Allah subhanahu wata'ala ya ce jujjuya su yake yi in yau kai ne kana tamaka kana da iko ko kana tamaka wanda suke kare ka ka sani ho akwai wani lokacin da zai zo bakka da ikon kuma hannu bakka da masu kare ka yawmun laka wa yawmun alaika in yau kai ne gobe ba kai bane ba hiya al'umuru kama shahattaha duwalu man sarrahu zamanun sa'atu azmanu su lamarurruka in ji abul baka arran da yake cewa kamar yadda kuke ganin su jujjuyawa suke kamun lidde ne in wannan ya sha ya ba wannan ya sha man sarrahu zamanin in lokaci kaɗan ya burge ka kai ta abin da ka ga dama kana ta zalunci wannan ɗaukakar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kake amfani da ita kake zaluntar mutane to ka sani ba akwai wani lokaci da zai zo he ka ciza yatsa inna rabbaka labil mirsad ka sani ba wa in qala zaman ko da kwa lokaci ya ja to ubangijinka yana madakata kuma hannu yana sane da wannan zaluncin da kai la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha duk abin da mutum yayi kaɗan ne ko kuma babbi yawa ne faman ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara kenan shine malam a wannan baitin namu na ƙarshe a yau yake cewa ya zaliman ya kai mai zalimci farihan bil izzi kana mai alfahari da daukakar da Allah ya baka sa'adahu wannan daukakar tana taimaka ma kai zalimci in kunta fi sinatin in ka kasance a cikin gafala to faddahar ga sani ho lokaci ya kazano bayya gafala a hulkeki abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya biya bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana hisabi hisabi mai sauki Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga mummunan kadara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين